أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna biyar in watan biyar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa taran watan sha biyu miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha wannan zai zamanto darasi na hamsin da hudu da izinin Allah muna cikin gabata goma sha takwas a ɓangare na ɗari da ashirin da biyar abubuwan da aka haramta a yi a gindin kabari malam ya ambata wasu abubuwa na harko daga cikinsu yin yanka a yi a ɗauki wajen a matsayin cewa waje ne za a riƙa yanka kawai haramun ne to barantana kuma idan ya zamanto wannan yankan an nuhaci wani allah da shi to wannan kuma dama ba ai babu zancen magana abu na biyu a ɗaga kabari a kan kabarin da aka fuddo daga cikin shi bimana aji a ɗauko wata ƙasa ko wata tsakuwa a kawo a zuba a sama wannan shi ma haramun ne sannan kuma ɗaliyuha bilkilsi wa na hawihi sannan a zubawa kabari ko kuma a lullube shi da wani kalan dutse wanda iya daga cikin irin abin da ake zuba saman kabari shi ma wannan haramun ne kamar da bayani ya gabata sannan yin rubutu a saman kabari shi ma haramun ne yin gini a saman kabari shi ma haramun ne sannan kuma zama a saman kabari haramun ne waɗannan su ne abubuwa guda shida wanda malam ya ambata mana a wancan sati yanzu malam ya haɗu waɗannan abubuwa kuma sai ke kawo dalili ɗaya bayan ɗaya wanda yake nuni a kan e lalle wa waɗannan abubuwan da aka ce haramun ne ba kawai an yi amfani ba ne ba da tunanin kai ko kuma da ganin dama ko na makamancin wannan a bal ina ma cewa haka in ta faru a dalilin dalilai da suka suka haramta waɗannan abubuwa daidai inda muka tsaya malam inda yake bayani akan wala ya hillu an yubna alƙabar mala ce ba ya halatta a gini ko a gina kabari wala an yi jassasa haka ko kuma ya zamanto wannan kabarin an zuba mishi mana an yi mishi siminti wala an yi zada ala turabihi ko kuma a ƙara a kan ƙasar kabarin shai'un wani abu da za a ɗoko daga wani waje mala yake cewa wa yuhdamu kullu zalika waɗannan abubuwa in aka yi su gaba ɗaya hukumci shine kawai a rushe su saboda babu wani dalili yake nuna akan haka nan to wannan magana ce ta ibn hazm Allah ya rahama a gare shi a cikin littafin shi al-muhalla anan maliki cewa wa huwa zahiru qawli al-imam ahmad wannan magana da ibn ta ibn ibn ibn hazm yayi shine zahirin abinda imam ahmad ibn hanbal shi ma tahi akai me ya tahi akai faqalu a faqalu faqala abu dawud fil masail abu dawud yake cewa a cikin littafin shi al masail yace sami'tu ahmad qala naji imam ahmad yana fadan cewa la yuzadu ala al qabri ba a karawa a saman kabari min turabi ghairihi reran da aka huddo ko kuma kasar da take ta wani kabari kenan wanda aka huddo daga ciki shine za a maida illa an yi sauwa bil ardi fala yu'raf sai dai in ya zamanto kabarin ya daidaitu da ƙasa ya yi livir mana kenan yadda ba iya gane kabari ne ko ba kabari bane ba to wannan babu laihi za a ɗauko wata ƙasa daga wani waje ma a kawo a zuba saboda ya zamanto alama nan cewa kabari ne shi yake cewa fala yu'raf kenan a kasa gane shi fa innahu a wannan lokaci imamu ahmad rakhasa idzaka ya yi ruhusa ya ba da dama da rangwame a wannan lokacin kenan saboda a gane cewa kabari ne kar a rika bin sama shi ana wuce kuna makamancin wannan maliki cewa lakin zakara fil insafi anhu aw zukira fil insafi anhu al karahata faqat an ambato a cikin littafin shi al insaf cewa imam ahmad ya karhanta haka in kenan makaruhi ne ayi haka ne sannan yake cewa wa qala al imam muhammad fil athar ma muhammad Allah yake faɗa a cikin littafin shi al'athar ya ce akhbarana abu hanifa ta an hamad an ibrahim abu hanifa ya ba mu labari daga hamad daga ibrahim kala kana yuqalu an kasance ana faɗar cewa irfa'ul qabra hatta yu'raf a daga kabari kenan a yi bambanci tsakanin shi da ƙasa haka wanda aka saba ana gani hatta yu'raf me yasa har saboda har a iya gane shi annahu qabarun cewa shi ɗin wannan wurin kabari ne da haka fala yuqa'u kar a rika taka shi kenan in wannan ne babu laifi za a iya ƙaro wani ƙasa daga wani waje aka iya zuba mushi malice qala muhammadun wa bihi na'khudhu shi anan malike cha al-imam muhammad yake cewa wannan magana da ita muke aiki wa bihi na'khudhu da shi muke muke lissahi wala nara an yuzada alama kharaja minhu mu abinda muke gani kar a ƙara game da abin da ya hutu daga cikin kabarin kenan abin da aka hudu kadai ya zamanto da shi ne kawai za a wadatu sai ke cewa wala nara an yi zada alama kharaja minhu ya ce wa nakrahu mun ki an yi jassasa a sa mushi a sa mushi siminti au yi bayyana ko kuma a kwaɓa laka a zo a lullube wannan kabarin da shi duka waɗannan abubuwa ne wanda suke ba su halatta au ya ja'ala indahu masjidan au alaman ko kuma a gindin wannan kabarin a zo a yi wani masallaci ko kuma kabarin a karan kanshi a sa shi cikin wani masallaci au alaman ko kuma wata tuta saboda akwai kabarin kan za ka ga da tuta kabari ne amma kuma da drapo da wani abu kamancin wannan aw yuktaba alaihi ko kuma a zo a yi rubutu a saman kabarin duka wannan baya halatta wa yukrahu al'ajuru yake cewa an kyamaci an karhanta sanya lashu a saman kabari ko kuma ka ce abin da ya shahilla yake cewa allai allabinu mana wasu kalan kalan kalan ake kiran shi da suna buraguna akwai wani jan burgi da ake gani na ba saminti bane ba a kasashen laraba za a gan shi eh gashashen burgi to wannan shi ma an yubna bihi a gina kabari da shi wannan shi baya halatta tunda shi ma dauko wani abu ne daga wani waje aka ajiye a saman kabarin wanda kuma ba daga cikin kabarin ya hoto ba sane yake cewa au yake cewa au yadkhuluhu alqabra au yadkhiluhu alqabra ko kuma a sanya kabarin a cikin wannan tsarin na gini sannan kuma a zo a sanya kabari a cikin wani sha baya halatta kina al'aiti halin kabari kawai a bar shi a yanda yake a asalin shi babu zancen a zo a gina shi kuma mashi wani makamancin wannan malici wala nara ba ma ga birashil ma'i alaihi ba asal anan maliki ce amma babu laihi idan aka zo aka yayyafa wa kabari ruwa bi mana kaga ana yayyafa ruwa iku a jikin kabari to wannan aka zo bayan an binne a yayyafa ruwa malici wannan babu laihi akai wa huwa qawlu abu hanifa aw qawlu abi hanifata wannan kuma ita ce magana ta abu hanifa cewa babu laihi za iya yayyafa ruwa a saman kabari qultu mal albani yake cewa nace wa yadullu alhadith bi mafhumihi ala jawazi raf'i alqabri yace wannan hadisin da mafhumin shi yana nuni akan daga kabari bi qadri ma yusa'idu alaihi gurgurdan yanda zai iya taimakawa akan shi at-turabul kharij minhu wannan kasar da aka huddo daga cikin shi kadai kenan kar a gayyato wata kasa daga wani waje aka zuwa a saman kabarin mutum wa alaikum salam a sanya shi cikin kabari a wani bayan halatta na gane kamar ai alama birgi daidai haka a kewaye shi eh baya halatta ƙarai abinda za a sa kawai shi ne alama kamar da bayanin zai zo a nan gaba wani alama kawai za a iya sa amma haka ba ya sa wani abu wanda ba shi ba yawwa yake cewa zalika ya kunu nahwa shibrin ya ce tsani shi kar ya wuce tsani ɗaya tsani ɗaya shine misali daga wannan babbar yatsar zuwa wannan yatsar ta tsakiya kenan tsawon kabari kar ya wuce haka kenan an ya wuce haka kuma ya zamanto laihi shi ne ke cewa zalika an ya kunu nam
kabancin azuru to rere yake da kurkewa sun aka mai
mala yake cewa fahuwa muwafiqun yake cewa kenan wa zalika yakunu nahwa shibrin ya zama kaman tsani guda kenan haka kamo haka tsani guda shi daga babban yatsa zuwa wannan yatsa ta tsakiya yace fahuwa muwafiqun lin nassi al mutaqaddim wannan yayi daidai da nassin da ya riga ya gabata fil mas'alati as-sabi'a ba'da al mi'ati a cikin mas'ala ta 107 ta wuce a baya yace wa amma tajsisu amma sanya wa kabari siminti fahuwa minal jissi wa huwa alkals aw alkils shine a zo a sanya mishi wasu duwatsu kenan ko ka ce alkils ko ka ce alkalsu ko kuma aljissu yace wal muradu yace at-talyu bihi qala fil qamus kenan yayi nan ma'anan da ibada ma'anan tajsis ne kenan ma'anan tajsis shine a kawo su duwatsu mana ko kuma wani nau'in madda wacce take bada dutse kamar misali siminti aka a lullube shi da shi to wannan baya halatta ya ce wa jassasal ina'u mala'ahu walbina tallahu biljissi idan ka ce jassasal ina idan zama tu makami ne wannan harshen larabci kenan ya ce kama an ka cika makayi sai ka ce jassastul ina'a bi mana na cika makayi to amma idan zama to gini ne kuma kenan ka ɗaga shi ya zama to ya zama to na daban saboda wannan abin da ka kaka samu shi na suminti to ana maliki ta wala allan nahyi anit tajsis min ajali annahu naw'u zinatin yace anan hanin da aka yi na cewa anit tajsis yace min ajali annahu naw'u zinatin saboda ya kasance kamar wani kala ne na ado kaga misali aka zo aka shahi kabari da siminti fahimta kaga zaka ga abun ya zama to ami ya fito a wani abu tas ko wani abu sumul haka kama kala ba'adul mutaqaddimina kamar da su daga cikin magabata suka faɗi suka ce wa alaihi fama hukmu tatyinul qabri suka ce to miye hukuncin danyanya kabari kenan a nan kuma miye danyanya kabari a sa mushi ruwa kaga haka zaka sa mushi ruwa ai za ga ruwan ya kwantar da reren na sama yayi wani yayi wani nau'i na na kayatarwa to shine anan mal albani kuma ya kawo wani hukunci na daban yace to miye hukuncin jika kabari da ce a can baya mun gani maganar al'imam muhammad ko ya ce shi a fahimtar shi yana ga babu laihi sai malaka ce a nan game da jika kabari lil ulama ifihi qaulani malamai suna da maganganu guda nawa maganganu guda biyu al'awwalu magana ta farko shine al-karahatu shine an kyamaci jika kabari magana malamai na farko kenan me dalili akan wannan magana yace nassa alaihi al-imam muhammadun al'imam muhammad ya yi nassanta fi ma na kaltuhu anifan anhu daga cikin abin da na ciro daga magana shi ɗazu wanda ya gabata a baya ɗazu kaɗan ya ce wal karahatu inda hu litta harimi iza utliqat da aka ce makaruhi na aicha yi can na karahu ko muna kyamata to muna kyamata na ana malake cewa litta harim na haramci ne na karahu saboda shi karhantawa yana ɗaukar ma'anan haramci in ba a babi wanda yake na fiƙihu ba ya ce iza utliqat idan aka saki maganar hakanan kawai idan aka sake ta hakanan za ta ɗauki ma'anar cewa haramci ne kenan ba wani maganar an kyamata bane ba sai ce wa bil karahati qala abu hafs min al hanabila karhanci akwai ɗaya daga cikin malaman hanabila wanda suke mabiya mabiya mazhaba ta ahmad ibn hanbal suka ce ai jika kabari makaruhi ne wannan bayani iya cikin littafin al'insaf wannan shi ne magana na farko kenan in ma ya zamanto haramci inda in ma ya zamanto karhanci kenan ko ɗaya daga cikin biyu zai ɗauka akan magana ta farko magana ta biyu kuma ya ce wal akharu annahu la ba asabihi magana ta biyu cewa babu laihi za iya jika kabari ba laihi bane ba a ina ka samu wannan magana ya ce hakahu abu dawud anil imami ahmada abu dawud ya hakaito wannan magana daga imam ahmad wa jazama bihi fil insaf kuma ya yanke ya yanke maganar kaulan wahidan cewa babu laihi dan an jiga kabari sai ce wa hakahu tirmizi an al imam shafi'i qala an-nawawi aqibahu al'imamun nawa yake faɗa bayan ya hakaito wannan magana ta cewa babu laihi a jika kabari imamun nawa ya ce ya ce walam ya ta'arrad jamhurul ashabi lahu imana mafi yawancin ma'abuta mazhaba na abu hanifa suna ga cewa babu laihi faɗar haka jika kabarin nan ya ce fasahihu annahu la karahata fihi maliki ce anan magana mafi inganci babu wani abin kyama a cikin dan an jika saman kabari kenan kamar da ake ake yi ya ce fi ma nassa alaihi a cikin abin da aka yi nassin shi daga hanabila walam yari da fihi na hayun ba a samu wani magana akan hani ba to wani ita ce magana ta biyu to sai maganar mala albani kuma akan abin kenan zai haka yi maka shi dai abin da ya shahi kabari wasu malamai suna ce ana iya yi wasu suna magana cewa ba za a iya yi ba sai ya ce ƙultu albani yake cewa na ce wala'alla sawaba a tafsilu ala nahwi ma ya ati ya ce la'alla gaskiyar wannan maganan zai iya tabbata a cikin tafsil mana a cikin detaikin da ala nahwi ma ya ati aka abin da zan zo in yi bayani akan shi a gaba bayanin kuma shine kama haka ya ce in kanal maqsudu minat tatayya minat tatayin المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع yace idan zaman to manufan da yasa aka jika almuhafaza al qabri a kiyaye kabarin wa baqaihi da tabbatuwan shi marfu'an akan yanayin da yake da tudun shi kidan daidai da shari'a ba da dama qadra ma samaha bihi shar' gurgurdan da shari'a ta ba da dama yace wa an wa alla tansifahu arriya'u kar da iska ta rika kadawa hatta doke wannan kasan gaba daya yake cewa wala tub'thiruhu al-amtar kar da ruwan sama kuma yazo ya lalata shi yace idan ya zamanto a irin wannan manufar ce aka jika ko aka yi taqyin din shi aka sa mishi wani nau'i na na abin da zai kiyaye shi ko kace laka ko da makamancin wannan yace fa huwa ja'izun biduni shakkin amma zuwa wata mudda al-qarama ya ce wannan ja'izi ne babu lahi akan haka idan zamanto an jika kabarin saboda kar da iska ta zo ta kada wannan reran ne zamanto ya doke daga sama ko kuma ya zamanto a ruwan sama ya zo ya bige shi ya zagon yadda shi gaba daya sai karin bayani da zai a gaba ya ce fahuwa ja'izun biduni shakkin li'annahu yuhaqqiqu ghayatan mashru'atan saboda wannan yana kiyaye wata manufa wanda addini yana kanta sai ce wa la'alla hadha huwa wajhu man qala min al-hanabila annahu yustahabbu sannan wannan magana yana yi wa shi yasa waɗancan hanabila da suka ce ya halatta suka ce mustahabbi ne an so la'alla wannan shine manuhansu wa in kana al-maqsudu az-zinata amma idan zamanto wannan kabarin da aka zo aka jika ko kuma aka mishi duk abin da aka mishi wanda manuhan kawai ado ne ake yi wa nahwaha da makamancin wannan mimma la fa'ida tafihi a cikin abin da bai da wani fa'ida malice fala ya juzu li annahu muhdasun baya halatta me yasa saboda muhdasun wani abu ne wanda yake kirkirarre imana kirkirarren shi aka yi kirkira aka kenan bid'a ce to anan magana albani akan abin da ya shahi zubawa kabari ruwa kenan idan zaman to an yi shi da manuhan cewa kar da wurin ya lalace da wannan babu lahi amma idan zaman to an yi shi da manuha ta cewa ado ne aka yi ga wajen ko kuma a fifita wajen sama da wani waje wanda ba shi ba to a wannan lokacin baya halatta wallahu a'lam yace wa ammal kitabatu amma yin rubutu a saman kabari yace fa zahirul hadisi tahrimuha zahirin abin da yazo a cikin hadisi shine ba a rubutu a saman kabari wa huwa zahiru kalamil imami muhammad kuma wannan zahiri ne a cikin magana ta al'imam muhammad wa sarraha shafi'iyyatu wal hanabilatu bil karahati faqat su kuma mazhaba ta imam shafi'i da mazhaba ta imam ahmad ibn hanbal abinda suka bayyana shine al karaha cewa makaruhi ne an ki ayi rubutu a saman kabari amma shi kuma al-imam muhammad ya yi nuni akan cewa zahirin abin haramci ne وقال النووي الامام النووي yake fada karkashin haka wa qala ashabuna yace malaman mu suna fadin cewa wa sawa'un kana al-maktubu 'ala al-qabri fi lawhin 'inda ra'sihi kama jarat 'adatu ba'd an-nasi am fi ghayrihi fa kulluhu makruhun li 'umum al-hadisi ai hadisi mun karanta shi a wancan sati yake cewa anan wa sawa'un ya zama duk daya kana al-maktubu ya zama to wannan rubutun da ake a saman kabari fi lauhin a cikin wani allo ne aka yi shi kamar da za ka yanzu ai dan allo ne ake yi ko sai a kasi ai rubutu fi lauhin inda inda ra'asihi a daidai kan inda mutum kaga kuma daidai kan ake zika a caka shi malice kama jarat adatu ba'din nasi kamar yadda ya gudanu akan haka al'adar da yawa daga cikin mutane ko wasu daga cikin mutane ko ya zamanto haka ne am fi ghairihi ko kuma ya zamanto ba a jikin allon bane ba a jikin ginin da aka ma kabarin ne aka yi rubutun fa kulluhu makruhun gaba ɗayan shi abin kyama ne me yasa li umumil hadis saboda hadisin da yazo ya hada gaba ɗaya cewa an kyamatar da an yuktaba alaiha ayi rubutu a saman kabarin nan yace wastathna ba'd ulama'i kitaba tasmil mayyiti to anan wasu daga cikin malamai sun kebance suka ce babu laihi rubuta sunan mutumin da ya mutu la ala wajhi zakhrafati ba tare da an kawata abun ba me yasa aka rubuta shi bal litta'arrufi qiyasan saboda a gane kabarin wane ne me yasa kiyasi suka yi akan ma'ala ala wad'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallama alhajara ala qabri usman ibn maz'un suka ce manzon sallallahu alaihi wasallam ya dauko dutsi ya dora a kabarin usman ibn maz'un dan a gane cewa wannan shine kabarin shi to shikenan tunda abu haka ne kenan babu laihi za a iya rubuta sunan mutumin da ya mutu kenan irin dan Allah a kafa wannan wasu daga cikin malamai suka faɗi kai albani biyu kansu malice kama ta kaddama fil mas'alati al mushari ilaiha anifan kamar da aka riga aka yi bayani a mas'alar da ta rige ta gabata a mas'ala ta safa ta 155 qala shaukani imam shaukani yake cewa huwa min at tajsis bil qiyas yace ai wannan shi ma iya daga cikin nau'in tajsis amma ta hanyar qiyasi wa qad qala bihi al jumhur haqiqa kuma jumhurin malamai sun faɗi cewa annahu la annahu la qiyas cewa babu wani qiyasi fi muqabalatin nassi a lokacin da aka samu nassi nassi me yace a dora dutse ko mazallam ya dora kabarin usman ibn maz'un dutse ko to kai me kamata ka dora da me za ka yi kiyasin rubutun sunan mutumin da ya mutu akan dutsen da mazalla dora ka ga baka da hujja tunda mazalla dutse ya dora ko kenan me ya kamata kai ma ka dora ka dora dutse tunda an samu nassi kenan babu magana a zo a yi mi a yi kiyasi cewa bari a tunda dai dan a gane ne to bari a rubuta sunan shi a babu wannan shine imam magana da imam shaukani yayi yake cewa ala itlaqihi yawa la annahu qiyasun fi muqabalati an-nasi kama qala fi daw'in nahari kamar da fada cikin littafin shi daw'un nahar walakin sha'an fi sihhati hadha al-qiyas yace bal al'amarin yana nan ma akan wannan qiyasin anya ko ya halatta zaman to qiyasi maliki cha wallazi arahu wallahu a'lam mal albani yake cha ni abinda na fahimta Allah shine mafi sani annal qawla bi sihhati hadha al-qiyas ala itlaqihi ba'idun ya ce a ce wannan kiyasin a yi kiyasi ga nasi abin da ya zo a zuwa ce a an yi kiyasi a rubuta sunan mutumin da ya mutu a sama wani allo saboda a gane kabarin shi ne ya ce ala itlaqihi ba'idun wannan kiyasin ya yi nisa da yawa wasawabu abin da yake daidai taqyiduhu a ƙayyade wannan wannan al'amari bima idza kana al-hajaru la yuhaqqiqu al-ghayata allati min ajliha wada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajara ya ce kawai abin da za a yi a ƙayyade wannan bayanin cewa idan ya zamanto wannan dutsen da aka ɗora bayya tabbatar da wannan manuwar da ake aka ɗora wannan dutsen dan shi mazalla ya ɗora don a gane kabarin ku to sai zamanto a wannan dutsen baya sa mutane su iya gane cewa kabarin wane ne yake cewa ala wahiya at-ta'arrufu alaihi mana gane kabarin wannan wa zalika bi sababi kasaratil qubur idan zaman to ga yawan cunkoson kabarruka masalan ala sabilil misal sannan kuma wa kasaratil ahjar al mu'arrafa sannan kuma yawan duwatsu suna kamanceceniya da juna aka ce maka kabari iya daidai wuri kaza an kaje sai ga kabari kaman goma sha wani abu kuma duka duwatsun kusan iri daya malice fahina izin ya juzu kitabatal ismi bi qadari ma tuhaqqiqu bihi al ghayat al mazkura a lokacin ana iya rubuta sunan wanda zai iya tabbatar da manuhan da aka ambata na a rubuta sunan nan ya ce wallahu alam wa amma bukarin matsalai wa amma kaulu alhakim aqibal hadis ya ce amma maganar imamu hakim ƙarshen wannan hadisi ya ce wa laisal amalu alaihi fa inna a immatal musulmi na mina sharqi ilal garbi maktubun ala kuburihim wa huwa amalun akhadha bihi alkhalaf an salafi to anan al-imamul al-imam hakim da ya kawo wannan hadisi sai wata magana sai ce wa laisa al'amalu alaihi ya ce bayan ya ka hadisi ya ce amma hau aiki ba kan shi ba yake na magana a ce ba a rubuta suna ba me yasa ya ce fa inna a immatal musulmi saboda jagororin musulmai mina sharqi ilal garbi tun daga gabas har zuwa yamma maktubun ala kuburihim an yi rubutu a saman kabarurkansu duk in ka je misali jagorin da ake za ka samu kabarin wani an yi rubutu kabarin wani an yi rubutu amma wa ya rubuta mabiya wanda suka zo daga baya ya ce wa huwa amalun wannan wani aiki ne wanda shi imamu hakim yake cewa akhadha bihi al-khalafu wanda suka biyo baya sun doke shi daga wa anis salafi game da wanda suka gabace su malice faqad raddahu az-zahabi bi qawlihi imamu zahabi sai ya ma imamu hakim wannan maganar da ya mushi raddi me yace mushi yace ma qulta ta'ilan abinda ka faɗan nan kawai magana ce a saki wala na'lamu sahabiyyan fa'ala zalika yace mu mu taba sanin wani sahabi da ya aikata haka wa inna ma huwa shay'un ahdathahu ba'd at-tabi'in wani abu ne wanda mabiya ne suka suka kirkire shi daga baya faman ba'dahum da suka biyo bayan su sai ce walam yablughuhumun nahyu me yasa suka yi saboda hanin da manzon Allah ya bai isa zuwa gare su ba inda ya isa zuwa gare su da bai kamata a ce sun yi haka ba to wannan shine mas'ala da malam ya ka ta harko akan abin da ya shahi gini a saman kabari rubutu akan shi sannan da sauran wa makamantan wannan to a bangaren da ya shahi rubutu lalle rubutawa a saman kabari kamar da malam ya bayani ana a ƙarshen mas'alar idan zamanto duwatsu sun yawaita kuma manufa ba za ta iya tabbata ba dole sai an yi wannan rubutu kuna makamancin wannan yana ga a wannan hali wasu daga cikin malamai suna ga ana iya yi amma wata kofa ce za a bude wadda duk wanda aka zo aka binne shi yanzu misali ka dauki waɗannan makwantan da aka koya nan kusan an binne an komo ne ko an sake komowa kuna makamancin wannan to ya zamanto kowa an yazo kan kabarin dan uwan shi kawai gini zai yi a sa siminti a sa karo a sa plak wannan wani dan wani ne ko hajiya wacce ce an aheta rana ka ta mutu wannan babu manhu a cikin wannan daga kawai a ɗauki hadisin ala itlaqi kawai manzo Allah ya hana ya hana tun daga hadisi ya zo kuma hadisi ya inganta waɗannan bayanan da ake gaba ɗaya bayanan da wanda malamai suka yi fahimtar su akan hadisin to amma kaga nassi ya riga ya zo kaga me ake magana kuma babu magana kamar yadda imamu zahabi ya hudu ko ya ce maƙulta ɗa'ilan ya ce wala na alamu sahabiyan fa'ala zalika diyan da za a ce wani ya yi kaza ai mutane sun haka aka saba a kaga haka aka saba ai ba hujja bace a cikin musulunci ya zama naka ba to ka gani wannan kuma ai illa ce mai girma to wannan shine dalili na farko da malam ya kawo hadisin jabir kenan sai dalili na biyu yace an abi sa'idin kenan dalili akan kare waɗannan abubuwan da malam ya ambata an abi sa'idin hadisi na abu sa'id al-khudari Allah kare da a gare shi kace annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubna ala al-qabri mazalla yayi hani ai gini a saman kabari akhrajahu ibnu majah bi sanadin rijaluhu jami'an rijalu sahih imam imam ibn majah ya zo da wannan hadisi da wasu mazajen da suka rawato hadisin duka mazajen da aka saba kawo su ne a cikin Allah rijalu sahih wanda albani yake amfani da su su ne suka zo da wannan hadisi ya ce wa illa annahu munqati'un sai dai hadisi ne munqati'i faqad qala al-busairi fi zawaid al-imam al-busairi ya hada a cikin littafin az-zawaid yace rijaluhu thiqatun mazajen da suka roto hadisin yardaddu ne illa annahu munqati sai dai hadisi nan an samu yankewa sanadi a cikin shi yace al-qasim al-qasim ibn muha yake cewa muhaimira al-qasim ibn muhaimira lam yasma' min abi sa'id wannan shi yake cewa hadisi munqati ibrahim ya ce wani ya bashi labari wani ya ce bashir ya bashi labari bashir ya ce wani ya bashi labari to yanzu kawai ibrahim ya tashi sai sanar da wannan sai hudu bashir alhali shi ko bai hadu da bashir ba kenan ya sanar da ya sanar da wanga to kaga a cikin jerin shalkin mazajen da suka rawaito hadisin taimi ta datse waye datse an cire wannan yawa kenan akwai wanda babu shi shi ne ke cewa shi alkasim ibn muhaimira bai ji ba daga abu sa'id bai ji ba daga abu sa'id shi kuma yace ya ji daga gare shi kenan ya sarayar da mutumin da daga wurin shi ne ji wanda shi kuma wanda ya ji daga wajen shi ne ji daga wajen Abu Sa'id din qultu malik yake cewa nace fa qawlu yake cewa as- ah, as- as-sindi aw as-sand- as-sindi fi hashiyati ibnu majah yake cewa fadar imamu sandi fil a cikin hashiya ta ibnu majah wa fi zawa fi zawaidi haka kuma litta hadisin iya cikin az-zawaid yake cewa kuma isnadin hadisin sahihun ingantacce ne wa rijaluhu siqatun kuma mazajen da suka rawaito hadisin yardaddu ne yake cewa wa ah, wahamun la adari mimman huwa albani yake cewa wannan bayanin da aka yi na cewa isnaduhu sahihun rijaluhu siqatun mazajen da suka rawaito hadisin yardaddu ne sanadin hadisin ingantacce ne mal albani ya ce wahamun wahami ne an san wahami da hausa eh rudu ne ko eh babu kat ya ce la'adari ban san ba mimman huwa waye kawo wannan magana warawahu abu ya'ala bi lafazin amma abu ya'ala ya rawaito hadisin nan shi a karan kanshi da wani lafazi yace naha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam an yubna ala alquburi annabin Allah yayi hani ayi gini a saman kabari aw yuq'ada alaiha ko a zauna a saman kabari aw yusalla alaiha ko ayi sallah ana dubin makwantai ko kuma kabari qala al-haythami fi majma'i zawaid imamul haithami yake cewa a cikin littafi majma'uz zawaid yace rijaluhu siqatun mazajen da suka rawaito wannan hadisi yardaddu ne qult yake cewa summa waqaftu ala isnadi albani yake cewa sannan na komo na tsaya akan wannan isnadin na imamul haithami a cikin littafin musnad na abi ya'la yace fa idha huwa min tariqi alqasim ibn al-muhaimira sai na samu cewa a wannan shi ma daga wancan mutumin da aka samu in kida'i shi ma daga na yazo alqasim ibn muhaimira wanda yace ya ji daga abu sa'id alhali shi ko bai ji daga gare shi ba yace nafsu kenan shi a karan kanshi lakin badali amma albani yake ce amma ya bayyana a gare ni Allah wajha lil inqita'i allazi jazama bihi al-busairi can ba an ce hadisi bane munqati sai imal albani yake cewa shi kuma da ya bibi hadisin gaba daya da mazajen da suka roto hadisin ya ce wannan inkida inda aka ce hadisin yana da yankakken sanadi wanda imamul busairi ya faɗi albani ya ce ni kuma abin da na fahimta akan karatun da nama mazajen da suka roto hadisin ban ga wannan ba fa'inna yake cewa fa'inna mustanadahu cewa madogarin wannan hadisin yana nan akan magana ta kaulu ibnu ma'in magana ce ta yahya ibnu ma'in yake cewa lam nasma annahu sami'a min ahadin min as-sahaba cewa bamu sabu ji ba cewa wannan mutumin ya ce ya ji daga wani daga cikin sahabbai ku duba magana shi al-qasim ibnu muhaimira akan shi da ake magana ku aka ce bai ji ba daga abu sa'id to shi ma a karan kanshi ibnu mu'ayyid yake cewa bai taba cewa ba ya ji daga sahabi kenan daga waye ji daga tabi'i ya ji tabi'i kuma shi ya ji daga wa daga sahabi shi kuma sahabi ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani shi ne abinda albani ya kai zuwa gare shi ya ce wa ƙar zakara lahu fit tahzibi riwaya an ibn amrin wa abi sa'idin wa abi umama wa annahu sa'ala aisha yake cewa sunnatu wa fatihi tu'ayyidu zalika faraji'uhu mal albani yace in ka dubi in ka dubi jerin hadisin yadda yazo daga ibnu ibnu ibnu ibnu amr amr da abi sa'id sannan kuma da abi umama sannan tambayar da aka yi wa ummuna aisha akan haka yace gaba daya in ka karanci wannan labarin na alqasim ibnu muhaimira zaka ga cewa bai da matsala ta wannan bangaren kina hadisi ba mun kadi bane hadisi ne ingantacce mahallu shahidi shine me shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan ayi gini a saman kabari ko a zauna a saman kabari ko a yi sallah zuwa ga kabari waɗannan abubuwan duka mazalla ya hana kaga wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda yake tabbatar da abinda malai kulla babin akan shi dalili na uku an abil hayyaj al-asdi al-asadi qala yake cewa qala li ali ibn abi talib abul hayyaj shine al-asdi yace ali ibn abi talib ya faɗi mashi cewa ala ab'asuka ala ma ba'athani alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin ba zan aika ka ba a kan abin da manzan Allah ya aika ni a kai kina aliyu yake haɗewa abul hayyaj ya ce in aika ka irin aiken da manzan Allah ya muni sallallahu alaihi wasallama kina yanzu ya aika shi mi manzan Allah aika shi da aliyu ya ce Allah ta da'a timthalan karkabar wani butumbutumi wa fi riwayatin a wata riwaya kuma suratan wani gumki fi baitin a wani gida illa tamastahu face sai ka shahe shi sai an kakkarya shi an watsa shi wala kabran mazalla ya ce wa aliyu kar zan aika ka kar ka bar wani kabari mushrifan wanda yake dagagge kenan akan sauran kabarruka illa sauwaita face sai ka daidaita shi ya zama to kaman kowa kenan babu hiran gini kenan duk wanda aka gina nashi aimi a rushe wannan ginin da aka yi a daidaita shi da irin na kowa illa sauwaitahu to shi kuma wannan hadisi ne akhrajahu muslim wa abu dawud wa nasa'i wa tirmizi wa hassanahu wal hakim wal baihaqi wa tayalisi wa ahmad min tariqi abi wa'il anhu wa tabarani fi al mu'jam as saghir min tariqi abi ishaq anhu malati wa lahu fi musnad at tayalisi wa ahmad طريقان آخران عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الشوكاني رحمه الله تعالى إمام الشوكاني كيف دا الله يرحمه أغريشي yake cewa fi sharhi hadal hadis a cikin sharhin da ma wannan hadisi to kaga wannan hadisi shi ma a karan kanshi ya huddo ma'anar haramcin yin gini a saman kabari yawa ka ai gini a saman kabari imamu shaukani yake sharhin wannan hadisin na aliyu ibn abi talib tunda anan manzon Allah ne ya aiki Aliyu yace ka je waje kaza kar ka bar wani gumki ko he ka daidai sai ka kashe shi sannan kuma kar ka bar wani kabarin da ya fifici wasu sai ka daidaita shi Imam Shaukani yake cewa fihi anna sunnata a cikin wannan hadisi zamu fahimci cewa abin da yake a cikin sunna annal qabara qabari la yurfa'u raf'an kabiran ba daga shi dagawa mai girma min ghairi farkin baina man kana fadilan wa man kana gaira fadil ba tare an san bambanci ba tsakanin mutumin da ake ga mafifici ne ko mai falala ne ko shikin na daban ne wa gaira fadil da wanda ake gama cewa ba shi ba kowa bane ba kina ka zo kabari kawai a gansu duka iri daya yawwa babu hira a zo a ce wannan kabarin wani ne a gina shi har a same karo kuna makamancin wannan wannan baya halatta wa zahiru anna raf'al quburi ziyadatan ala al-qadri al-ma'zun fihi muharramun imamu shaukani yake cewa abin da yake zahiri a cikin wannan hadisi na aliyu ibn abi talib ya ce an na rafa alkuburi daga kabari tsawon shi ya zamanto ziyadatan ya karu alal qadril alma'zuni fihi ya wuce abin da aka ba da izini shine a shibran ko tsani guda kenan an ya wuce wannan abin muharramun an haramta haka kenan haramun ne kar mutun ya haka nan wa qad sarraha bidhalika ashabu ahmad wa jama'atun wa shafi'i wa malik imamu malik jama'a daga cikin malaman ahmad ibn hanbal kenan jama'a shi da wasu daga cikin shafi'iyya duka sun ta yi akan haka cewa haramun ne ka a daga kabari sama da sama da kadar sama da gurgurar abinda shari'a ta bada dama daga shi qala sane kara da cewa wa min wa man yake cewa wa min raf'il quburi ad-dakhili tahta al-hadith dukhulan awwaliyan yace al-qubabu turan kuma ta magana ta lafta da bai ta ma yanzu ce ka ɗan kabari ko sai imamu shaukani ya ce wa min rafi'il qubur iya daga cikin daga kabarruka ad-dakhilu tahta al-hadith wanda zai shigo karkashin wannan hadisi kai tsaye yace dukhulun awwaliyan shigowa ta farko yace al-qubab sune qubba ai abin ne mutum kuma ya ai mai kamar wani masallaci masallaci sai ai wata qubba a sama wannan dan ƙwaryen da ake a sama a tsakiyar masallaci haka za ka samu su kaburruka yau ana musu har anan cikin nijar to kaga ya ka ce shi kabarin kar ya wuce wannan tsanin daya ina ga wanda ya daga katanga yarhi to kaga abin ya hito wahiri to wannan su hani na farko kenan wannan yace wal mashahidul ma'mura sannan kuma da irin wuraren da ake ake zuwa ake halarta ana ganin su ga sunan ma'mura an raya wajen al-qubur akan kabarruka ga sunan an yi gini siram in ka tsinka shi da gari sai kai tsammani masallaci ne wa aidan huwa min ittikhadil quburi masajida yace kai ba ma wannan ba wannan iya daga cikin rikan masallatayya a matsayi kaburruka a matsayin masallatayya tunda wani in ya mutu har a yanzu zaka ga a cikin masallacin za a zo a binne shi wannan duka hanyoyi ne na dora mutane zuwa ga bauta ma wani Allah wannan kuma wani haramun ne malice wa qad la'ana annabi sallallahu alaihi wasallam fa'ila zalika kama sabaka mazalla kuma ya la'anci duk mutumin da ya doki wajen sujadan shi zaman to gindin kaburruka ne mazalla ya la'ance shi malike cewa kama sayati kamar da karin bayani zai zo akan haka yake cewa kam qad nasha'a an tashyidi abniyatil quburi wa tahsiniha yace yo nawa ya aifar an tashyidil qa- abniyatil qubur akan gina gine-gine da ake a saman kabari wa tahsiniha da gyara su da daidaita su da yi musu fentir da wane ne abu nawa ya aiho min mafasidin na daga cikin awar suke na banna min mafasida yubka laha aw yabki laha al-islam wanda in aka ɗauko ƙa'idar musulunci musulunci zai yi kuka akan wannan abu wanda za ka ga kabarurrukan ne mutane suke zuwa suna ayyuka irin na ibada wanda musulunci kuma bai shar'anta su ba saboda son zuciya saboda son rai saboda neman girma neman ɗaukakawa kuna makamancin wannan Allah kiyaye maliki ta minha i'tiqadul jahalati laha ka'tiqadi ka'tiqadil kuffari lil asnam yace waɗannan kabarrukan da ake ma irin waɗannan gine-gine yace kudurin da jahilai suke da doki akan shi yace irin kudurin da kafirai suke doki ne game da gumakai kuma tabbas haka nan ne a shafa su ana tsammanin za samu albarka haka za ga mutane suna shafa kabarin wani suna shafa jikinsu to kaga wani banna ce mai girma ko kuma a bada wani lakanin da sai a ƙasa kabarin wani ko kuma a gindin kabarin wani addu'a kaza sai an je can za a yi ta abubuwan da suna faruwa Allah dai kiyaye me yasa aka hana su kahure bautan bautan gumaka saboda aikata wasu ayyuka ne da suke haƙƙin Allah ga waɗannan gabar ga waɗannan gumakai sai zama to misali yau wanda suna musulunci wai kawai ba dan kace da musulunci bane ba shikenan kawai aikin ka sai ya kyau a yau in haka nan ne ai da kyale mutane za a kawai a ce ku yi musulunci a kyale ba a sabkar qur'ani ba a turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me yasa aka sabkar alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim min rabbihim aka aiko da manzo saboda ya mutane bayanin me aka sabkar musu daga wajen Allah sai an musu bayani to sai zaman to a yau da sunan musulunci ana aikata ayyukan da ayyuka ne suke kamancece ne da abin da ake yi ga guma kai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tayaka male ce wa azuma zalika kai bari ma al'amarin ho ya girmama ya girmama a wajen da yawa daga cikin jahilai to mutun ne malam ba bai da alaka da karatu kawai in ka gaina aiki to aikin neman kuɗi ne yake abinci ne yake nema amma yana ga zo ya zauna a yi karatu da shi ba harka shi bace to duk abin da aka ɗora shi kuma sai ya azarbabiya ya wuce gona da iri ko ba wanda isa ya ce mashi a'a saboda shi wanda ake ma abin shi dama so yake a kamba ma shi shi kuma da jahilin ya zo ya kama yake ta abubuwan da ya ga dama sai zaman to kawai babu wanda zai ica a'a abin nan fa bai cikin tahiyyar mu so da yawa haka ake tayya la siyama a tsari irin na bid'a da gargajiya sai wani ya zo kirkiri wani abu a rasa yadda za a yi da shi kuma ba a samu wani malamin shi magana ya ce mashi kai wani ya ka wannan abin da kake ka bari ba addini bane ba to kaga daga nan sai zama to an yi ta samun matsaloli idan zama to jahilai su suke hukunta abubuwa da yake da yake da alaka da suna addini Allah kiyaye malaci wa azuma zalika fa zannu annaha qadiratun ala jalbin naf'i kai bari ma su waɗannan jahilan suna tsammanin waɗannan kabarrukan suna da ikon jayo musu wani abin da yake amfani ne wa daf'i darar kuma da tunkuɗe musu abin da yake cuta ne da haka mutum sai ya niki kayan shi takanas ya tafi kabarin wani yadda sunan shehu ne ko wane ne ya je canye addu'a saboda yana da bukatu yana so a biya mishi addu'a nan kaga an samu matsala ya mance da Allah subhanahu wataala faja'aluha sai suka sanya waɗannan kabarrukan maksadan wurin nuhata ne li talabi qada'il hawaiji saboda a biya musu bukatunsu wa malja sannan makoma ne li najahil matalibi da ta cin nasaran duk wani abin da ake bukata duk abin da kake bukata ana ga in ka je kabarin wani in ka niki gari daga nan ka tai kasa kaza har kasa ake ake ketawa wani ya tashi daga nan ya tai kasa kaza zai je kabarin wani to Allah kiyaye malaka ta wasa'alu minha ma yas'aluhu al'ibadu min rabbihim su rika tambayan abu wanda yake cikin kabarin abinda bayi suke tambayan ubangijinsu muna da mara lahiya muna da harkan kasuwa muna da harkan aiki muna da wane ne abubuwa sun kiya a sa mana hannu a dafa mana a taimaka mana duka lafuzan ana amfani da su kaga mutane suna suna faduwa suna tashi a gindin kaburruka ko da kai baka gani ba yana na ana irin kasashen misra irin kasashen sudan abin wanda yake muntashir bainan nas ya yaɗu tsakanin mutane kuma duk inda aka kama wannan abubuwan na gine-gine a saman kaburka inda za a kai kenan Allah kiyaye malice wa shaddu ilaiha rihal su kimtsa kayansu su kulle kayansu da sunan bulaguro sannan kuma wa watamassahu watamassahu wasta wasta- wastaghasu su je su rika shaho wannan abubuwan suna shaho a jikinsu wanda tabbas ana gani a nan a nan kasan nan ni a da ido na ga wanda suke shaho wata motar da malami yake ciki da sunan wai malami ne wai malami ne ana shaho mota ana shaho a ciki ana jin daɗi ana cewa an samu albarka to ina ka nufa banda bauta ma wani Allah ba inda za a tsaye an ba ta in ba nan ba tamassahu haka za ka ga suna shafa kabarin suna shafa a jikinsu wastagasu suna neman dauki da tanyo da agaji daga cikin waɗannan kabarraka malaci wa bil jumla yace kai a takaice dai annahum lam yad'u shay'an basu bar wani abu ba ko daya mimma kanatil jahiliyatu taf'aluhu bil asnam duk abinda jahilai suke aikata game da gumakan suwa sun aikata illa fa'aluhu face sun aikata shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu mu daga Allah muke kuma zuwa gare shi zamu koma lalle wannan abin ya kai babban bala'i mutum da sunan yana bauta ma Allah kuma ya koma dige ya rika shafa kabari yana shafa a jikin shi har akwai wanda ake ba da labarin wai bakarar da aka kai wani ta kasa dawowa to duka waɗannan abubuwa nan suna faruwa tabbas wallahi mutum ya tsaya da gaske ya zama bawa ga Allah akwai ayyukan ibada ba a ma kowa na Allah ne kawai daga ran da ka karkata su ka maida ma wani Allah to ka shiga uku wallahi baka da bambanci da Abu Jahal duk da cewa kai kana ga cewa kai musulunci kake ba musulunci kake ba me yasa akai abwabur ridda ba su nan ba burjik a cikin littan fiqh babin ridda aka ce an kai kaza kai ridda an kai kaza kai ridda to Allah subhanahu wataala ya kiyaye ayyuka ne da wanda ga sunan ana ta aikata male ce wa ma hada yace almunkar ash-shani'u wal kufri al-fazi' yace tare da wannan aikin wanda yake munkar abu aikin kyama ash-shani' wanda ya muni wal kufri fazi' da kafircin da yake firgitarwa la najidu man yaghdabu lillahi ba a samu wanda yake fusata dan Allah ba wajen hana irin waɗannan abubuwa wa yagharu hamiyatan lid-din hanif ya rika kishi saboda kare addini wanda yake tsayayye daidaitacce mai keke yace la aliman wala muta'alliman zaka samu a cikin waɗannan mutanen ba malami ba wanda yake koyon karatu ba wanda yake kula akan a duk abin da ake ga inda girmamawa ce da soyayya shikenan kawai an baka dama wannan kuma matsala ce mai girma malici wala amiran wala waziran wala malikan ba wani amir wani amir jagora wala wazir ko kuma wani da sunan minista wala malikan ko kuma wani da sunan mai mulki yace wa qad tawarada ilaina min al-akhbari ma la yushakku ma'ahu anna kathiran min ha'ula'i al-maqba min ha'ula'i al-quburiyyin aw aktharihim idha tawajjahat ilayhi yaminun min jihati khasmihi halafa billahi fajiran yace malaka cewa anan yu aiso da yawa abu ne wanda babu shakka a kai tawara da ilaina ya zo mana labaru masu yawa min al'akhbari na daga labaru mimma yake cewa ma la yushakku ma'ahu wanda labari ne wanda babu shakka a kan shi wani labari ne zo anna ha'ula'i au anna kathiran min ha'ula'i da yawa daga cikin irin waɗannan mutane suke bibiyan abin da ya shahi a gine-ginen kabari da da yi musu fenti da su misu wane da sauransu waɗannan mutanen da yawa daga cikin su malai yake cewa au aksarim kuma fi yawanci daga cikin su idza tawajjahta idza tawajjahat ilaihi ilaihi yaminun idan aka buƙaci wata rantsuwa daga wajen shi cewa misali ya wata magana ce ya rantsi da Allah yake cewa a wannan yanayin min jihatin min jati khasmihi daga wajen wanda suke rikici da shi kuna rikici da shi kace ya rantsi da Allah halafa billahi fajiran yana iya rantsewa da Allah kan ƙarya ko kan shi bai ciwo zai iya rantsa da Allah akan abin da ke ba haka nan ba fajiran amma fa idza qila lahu ba'da zalika idan ka ce mishi bayan haka ihlif bi shaykhika kai ka rantse da shehunka wa mu'taqadika alwaliyil fulani ko kuma da abin da ka kudurce da waliyi ne rantse akan abin da haka nan ne me zai tala'thama sai shiga kame-kame da sama ya ani lam ya fusa ba zai hutu ƙararraye bayani ba yake cewa sannan kuma wa talakka'a wa talakka'a sannan kuma zai juye maganan wa aba ya ƙi wa a tarafa bilhaƙi sai ya ci a gaskiya abin nan wa kaza ne ba kaza ba ne ba duk inda aka ɗauki manhajin wallahi ni da nake muku magana da kaina a nan da shekara kusan wajejen 2013 na sayi wata waya irin karama ta hannu da na sayi wayar bayan na sa layina da kwanaki wajen karanta mesaj sai na ga wasu mesaj da na buɗe wani mesaj sai na ga wani shi mai wanda mai salular yana haɗa wani da shehun shi da za ka ce dan Allah shi kuma ce ake dan shehu imin kaza wani ba labari wanda ke bani to wanda duka karkata akalan bautan Allah ne zuwa ga wani shi mutum aka ce malami ne iya da irin nashi daraja da kima amma wanda addini ya bashi saboda dama addini ne bashi kai ba kai bane ka bashi amma sai a bar mutane su jazare su yi ta abin da suka ga dama sannan kuma a rasa wanda zai ce musu a wannan abin ba haka nan bane kuma babbar matsalar sanya wa Allah subhanahu wata'ala ne kishiya a cikin waɗannan abu to Allah kiyaye mu je mu kare wannan fakarar saboda lokaci yayi malik ya cewa wa atarafa bil haqq yace wa hadha min abyanil adillati dallati ala anna shirkahum yace wannan iya daga cikin mafi bayyanar dalilan da suke nuni akan cewa shirkan waɗannan mutanen qad balagha fawqa shirki man qala yahi shirkan mutumin da yace innahu ta'ala thani yasnaini yanzu irin wanda yake wannan sai ya ce a ai ga wani ya ce Allah ɗayan biyu ne kirista ko au salisu salasa ko kuma Allah ɗayan uku ne fa ya ulama addini saboda shi wannan ya ɗauki kwata-kwata ya sabke Allah subhanahu wata'ala yadda yake ga darajar wannan malamin nashi baya ga darajar Allah subhanahu wata'ala haka ya yarda ya rantsi da Allah akan fajirci akan ba daidai ba amma in akan malamin shi ne ba zai iya rantsewa ba akan abin da yake ba daidai ba kenan me aka yi fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum Allah kiyaye malaci maliki jan hankali fa ya ulama addini ya ku malaman addini wa ya mulukal muslimin ya ku masu shugabannin musulmai ay ayyu yake cewa ayyu riz ayyu rizqin lil islam wani irin musiba ce irin haka ga musulunci ashaddu min al-kufri wanda tahi kafirci tsanani saboda duk mutumin da zai irin waɗannan abubuwan kafirci ne ga Allah subhanahu wataala wa ayyu bala'in wannan wani irin bala'i ne li hadha din a cikin wannan addini adarru alaihi wanda yana cutar da addinin min ibadati ghairi Allah na bauta ma wani Allah subhanahu wataala wa ayyu musibatin wat ka duba ka gani fa a cikin irin waɗannan ne ake samu wanda ya karanci karatun da zai ya kai zuwa ga haƙiƙa yanzu ya kai hakika mara kullu shay ila yayi fana'i sai a ce komi Allah ne dama tun daga wasu wurin duka ake farawa sai a ce akwai wurin da za a baka ga Allah idan aka bayan wannan kuma aka baka wani wuri da za ka yi fana'i ka yi wusuli in ka yi wusuli komi za ka yi ce Allah ne ya kalli butan sha ya ce Allah ne kalli wani ne ce Allah ne ana ra'aitu wahid naga wani ido da ido wallahi ana ce in yayi zikire zikire zikire ya ce ya ga Allah yayi wusuli kaga wannan kai mutane zuwa ga bauta wani Allah subhanahu wataala wannan kuma ita ce mafi girman musiba wanda bayan da za a yi musulunci samu gindin zama idan zaman to a cikin musuluncin ya zaman to ba Allah ake bauta ba dama ta aka ibada to ya zaman to a bauta za a amma kuma kowa abin da ga dama yake bauta ba da yaushe za a yi musuluncin Allah kiyaye malaka ta wa ayyu bala'in wani bala'i ne li hadha ad-din adarru alaihi mafi cutuwa wanda ya cutar da wannan addini min ibadati ghairi Allah sama da bauta wani Allah wa ayyu musibatin wace musiba ce yusabu biha almuslimuna wanda za a jarrabi musulmai da ita ta'dilu hadhihi almusiba na tai daidai da irin wannan musibar na bauta ma wani Allah subhanahu wataala wa ayyu munkarin wani aikin kyama ne yajibu wanda yake wajibi inkaruhu a nuna cewa ba haka nan bane ba wani aiki ya kamata a nuna ba haka nan bane ba sama da wannan aikin na bauta ma kabarurruka ko kuma bauta da suke cikin kabarurruka illam yakun inkaru hadha shirk wajiban idan zaman to inkarin irin wannan shirkan ba wajibi bane to me ya kamata ya zaman to wajibi ana ji ana gani mutane sun bige zuwa ga bauta ma wani Allah sun bar Allah subhanahu wataala maliki cewa laqad asma'ata launa dai tahayyan walakin la hayata liman tunadi yake cewa walau naran nafakhat biha adaat walakin anta tanfakhu fi mafi ramadi law laqad asma'ata banna bayan da mali yake cewa haƙiƙa an ji ka launa dai ta hayyan in ka kirayi duk mutumin da yake rayayye Allah da ya ce ayi bayani ayi gargadi aka ce mi wa zai amfana da gargadin man yakhsha wanda yake jin tsoron Allah subhanahu wataala yace walakin sai dai kash la hayata liman tunadi babu rayuwa ga mutumin da kake kira yace walau naran inda a ce misali wuta na yake cewa nafakhta fiha adaat inda zaka yi busa cikin wuta me za ta yi haske za ta yi ta kama ko yace walakin sai dai kash anta ka ka kiran da yake yana kira ne zuwa ga shugabannin musulmi yana kira zuwa ga malaman musulmi za kira zuwa ga manya-manya a cikin musulunci ya ce walakin anta tanfaku fi ramadi sai dai kash ashe kai ba huta bace kake hurawa toka ne kake hurawa la kiyaye alaiki hali waɗannan abubuwa na gine-gine akan kabari shi yake kaiwa zuwa ga abubuwan da suke faruwa qultu albani yake cewa wali shaukani rahimahullahu ta'ala risalatan latifatan nafi'atan aw risalatun latifatun nafi'atun imam shaukani ya rubuta wata risala wani littafi dan takaitacce wanda iya da amfani kwarai da gaske fi hadal bab a wannan bangare na gine-gine akan kabari sannan kuma asmaha ya sa mata suna sharhu suduri fi tahrimi raf'il qubur bayanin da yake wanye yake sanyaya zuciyar musulmi fi tahrimi raf'il quburi a cikin bayanin haramcin daga kabari mana a zo ai gine-gine a saman shi mala yace matbu'atun fi al-majmu'a yake cewa al-munira في في الجزء الأول في الصفحة الثانية والستين إلى الصفحة السادسة والسبعين نيكا متى إن شاء الله تعالى مداكتا kenan dai muna cikin ana cikin bayani akan haramcin gina kabari ko kuma daga shi sama da wani wanda ba shi ba yanzu mun ji dalilai guda nawa guda uku ko za mu tashi dalili na hudu insha Allah a sati mai zuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام نعم